بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم بسم الله
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك فليتطائفة منهم غير الذي تقول والله يحكم ما يبيتون
ويقول فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
ويقولون طاعة su munafukai idan suka zo gurinka ya rasulallah ya kuluna suna cewa amruna ta'atun laka ma'ana mu lamarinmu shi ne biyayya gare ka fa'iza bara zumin indika bayyata ta'ifatin minhum gairar lazi ta kulu amma wasu jama'a daga cikin su munafukan idan suka fita daga gurinka sai su ɓoye wani abin da suka faɗa gare ka fi hudurika a yayin da suka hadarto gurinka min tsa'ati na biyayya da suka faɗa ai isyanaka wato sai su ɓoye wato saba maka wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah zai yi umarni da a rubuta ma yubayyituna abin da suke ɓoyewa ɗin nan na nufaka Allah zai umarci da a rubuta shi fi sahaifai fi sahaifihim a cikin takaddunsu na ayyukansu li jazau alaihi domin a saka musu a kansa fa'arid anhum don haka ya rasulallah ka kawar da kai gabarunsu wa tawakkal ala Allah ay bihi ka aminta da ubangiji fa innahu kafika Allah ne zai isan ma dukkan sharrin waɗannan munafikan Allah ne zai isan ma wa kafa billahi wakila Allah ya isa wakilan wato abun da lamari zuwa gare shi wannan shine halin munafukai idan suka zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama sai su nuna ai suna biyayya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama idan kuma sun fita to kuma sai damu kuma a zuciyarsu sun sun koyi kafirci a cikin zuciyarsu wannan shine halin munafiki wanda ubangiji kaga ubangiji a nan wadan yana bayyanar da irin halayensu shi yasa baya kamata ga musulmi shi kuma ya zama ya sassafi da irin wannan halin na munafakai har ka zama zulwa jahaimi yawa ya zama abin da yake bakinka na musulunci ya zama shine a zuciyarka in ya zama kuma za ka dinga irin wannan halin kaga sai ya zama ka siffanta wato da nufaka kenan Allah ka tsare mu na'am
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف عذابوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا afala ya tadabbaruna alqur'ana yanzu ba za su lura da alqur'ani ba wa ma fihi min alma'ani albadi'ati da abin da yake cikin alqur'ani wato na ma'anoni wanda suke masu ƙanitarwa walau kana min inda gairin lahi lawajadu fi ikhtilafan kasira da a ce alqur'ani daga wani Allah yake ai da an samu sabani mai yawa a cikinsa to ba za su lura da wannan ba tanaqudan da sai a samu warwara a ciki fi ma'anihi a cikin ma'anoninsa wata wata bayunin fi nazmihi ya wato alqur'ani su duma bana su gani su yi lura cikin alqur'ani alqur'anin nan ba wai irin littattafan su annabi Musa ba yanzu irin su at-taura su injila an saukar da su ne jumlatan lokaci ɗaya aka saukar da su lokaci ɗaya annabi Musa ya tafi zai yi munajati da ubangiji ubangiji ya bashi at-taura ya zo da mutanansa ita shi ku alqur'ani ya sauka ne a wajen a cikin shekara 23 tun shugaba sallallahu alaihi wasallam ana da shekara 40 alqur'ani ya dinga zuwa yau wannan aya ta zo wani lokacin wata aya ta zo wata ayar ma ɗan uwarta in wannan aya ta zo wata ayar ma mai yiwa sai bayan shekara uku ko hudu kuma ƴar uwarta ba ta zo kaga wannan ai yafi mu'jiza yanzu in ba daga Allah bane ko kai ne a ce ka rubuta abu yau ka rubuta bayan shekara uku ka rubuta ai wani zubin sai wani ya guji wani ko kuma an samu warwara tsakanin su to duk wannan ba za su lura su gani ba a cikin shekara 23 ya zo amma ya zo bisa dacewa wani abin bai biji wani abin ba wata magana ba ta warware wata magana ba kuma su duba su ga alƙur'anin nan wanda ya zo da shi annabiyul ummiyu ne bai taɓa yin karatu gurin wani ba dahir ma shugaba sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin su a nan garin maka bai taɓa fita daga cikin garin maka ba in ban da fita da aka yi so biyu da fitar da aka yi wadda aka yi da maisara da kuma wadda aka zo za a je ƙasar sham tare da abu ɗalib ita ma an kusan zuwa busra aka dawo da isharar bahira kuma shi wa shugaba yana tare da su ƙarewa ma duk maka ummiyai ne babu wani wanda za a ce za a je a ɗauki ilimi a gurinsa amma a haka shugaba ya taso a gurinsu ya zo kuma da ilimin farko da ƙarshe ya zo da ilimin komai to duk wannan ba za su lura akan wannan ba wai za ja ahmu amrun min al-amni an sarayan nabi sallallahu alaihi wasallam bima hasala lahum idan wani lamari ya zo musu daga rundunar da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tura bima hasala lahum da abin da ya faru ga wannan rundunar min al-amni na aminci bin nasari ta hanyar nasara awal haufi ko kuma tsoro bil hazimati ta hanyar ko an samu wani abu kamar na sha'anin kamar karai yaƙi kamar shugaba sallallahu alaihi wasallam in ya tura rundina sai ya zamo an samu nasara ko kuma a a karkashi wasu a cikin rundunar abaudi su wayannan munafikan sai su yi ta yaya wannan abin in labari ya zo musu abshauhu ma'ana sai su daddade tashi suna yin haka wato nazala ita wannan ɗin ta sauka fi jama'atin minal munafiqina a cikin wasu jama'a na munafikai aw fi du'afa'il mu'minina ko a cikin raurana daga cikin mu'minai kanu yaf'aluna zalika sun akasance suna aikata haka fatabu ufu qulubul mu'minina dan su sawa zuciyar mu'minai ta wato ta yi rauni daga sun ji wani labari in shugaba ya tura runduna sai a zo a tayayatawa kaji abin da ya faru ai an ce an kashewa ne a kashe wani ai an ce wani kaza da kaza da kaza idan na nasara ne sai su ta yayata abin dan labarin ya kai gurin kafarai ko wasu daga cikin yahudu su daɗa tashi tsaye a kan yakin musulunci idan kuma haka suke yi yawwa idan kuma na abu ne na taraya shi ma sai su ta yayata shi don su jefa rauni a cikin zuciyar wanda suka raunana abin da suke yi kenan shine Allah ya ce walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum ai ka ja shi ko da a ce za su juyar da labarin ilar rasuli shi abin da suke nema na labarin da a ce za su juyar da shi ila rasuli zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama wa ila ulil amri minhum da kuma zuwa waɗanda suke jagororin lamari daga cikinsu ai zawun ra'ayi min akabirin sahabati wanda suke manya daga cikin sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama ai law sakatu anu hatta yuhbaru bihi ai da a ce za su yi shiru har sai an ba su labari da shi abinda suke yaya ta hadin su yi shiru mana a ce su yi shiru har sai an ba su labari da shi la'alimahu allazina yastanbiqunahu minhum ai da wa'annan da suke bibiyan labarin suke neman sanin abin da ya faru la'alimahu da sai su san shi minhum daga shugaba sallallahu alaihi wasallam wa ulul imni da kuma wanda suka jagorori daga cikin su da sai su fahimci shi hal huwa mimma yanbaghi an yuza'a aula shin abin labarin da suke jowa suke yayyaka su munafikan yana daga cikin labarin da ya kamata ma a ɗeɗe tashi ko bai kamata a ɗeɗe tashi ba to amma su ba sa yin haka yawa to kun ji halin ɗaya daga cikin halin munafukai kenan jita jita shi yasa ba a son jita jita shi yasa a cikin hadisi ingantaccen shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha harrama alaikum uquqal ummahati wa wa'adal banati sai ce waqila waqila waqala shine jita-jita ba a son jita-jita kai kenan daga ka ji labari ka ɗauka ai kaza ai an cewa na kaza ai an cewa na waje kaza ya tafi ina ruwanka wannan halin munafikai ne jita-jita ba a son haka to haka suke yi shine Allah ya ce walau la fadlallahi alaikum da ba dan fadalar Allah gare ku ba bil islamu da musulunci wa rahmatuhu lakum da ba dan rahamar Allah gare ku ba fadalar Allah annabi rahamatuhu shine annabi to a da ya ce walau la fadallahi alaikum da ba dan fadalar Allah a tare da ku ba bil islam ta hanyar musulunci alam ajrukum dullalan fahadakum Allah bi haka manzo Allah ya faɗa hadisin bukhari yanzu ba na same ku batattu ba fahadakum Allah bi da ni ne Allah ya shiryatar da ku da wa Allah ya mana fadala da shugaba tunda da shi ne aka shiryatar da kowa don haka fadalin layi shi ne annabi wa rahmatuhu ba don rahamar ubangiji ba wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin inna ma ana rahmatun muhdat duk manzon Allah shi ne rahamar Allah da ba don rahamar Allah gare ku da rahamar sa ba lattaba'tum shaytana wallahi da sai kun bi shaytan fi ma ya amurkum bihi cikin abin da yake umarta ku da shi min al fawahish na al da ka ganka Allah ya tsare ka ka bayyana musulmi duk fadalar Allah ce da rahmatuhu da rahamarsa da albarkar annabi ne ka zama haka da ba dan albarkar annabi da tun kana can ka zama wani kafiri ko kuma Allah zai sauki Allah kiyaye da albarkacin annabi ne Allah ya tsamo mu yace lattabatu min shaytan wallahi da sai kun bi shaytan illa qalilan sai dai ko dan kadan daga cikin ku na'am
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين نعم عسى الله أن يكف بعث الذين كفروا والله أشد بعثا وأشد تنزيلا فقاتل في سبيل الله يا رسول الله ka fita kai yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah ka fita ya rasulallah la tukallafu illa nafsaka ba a dora wato kai kadai ne aka dora wa ya rasulallah fala ta hatamma bi takhallifihim dan haka kada ka damu da jinkirin su da rashin fitar su qatil walau wahadaka ma'ana ka fita kai yaki ya rasulallah ko da kai kadai ne fa innaka mawqudin bin nasari domin kai kai aka yi wa alkawari da nasara shi sa wato shugaba sallallahu alaihi wasallama inda duk duniya za ta taru a gurin yaƙi to shi kaɗai ba zai juya baya ba amma su kwargowar al'umma yanzu in kafare ya zama sun ninka musulmai sun kuma ninka su to ba dole ne ka bata yaƙi ba amma shi ko shugaba sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya sanya masa a cikin yaki in duk duniyar nan ne za ta faru to shi ba zai juya da baya ba shi yasa kaga bayanin da muka yi a Uhudu bacin an tabbatar za a za a tafi Uhudu kaga shugaba sallallahu alaihi wasallama shi kadai da ya fito kawai sai hanyar Uhudu shi shi kadai ya rike dogon mashi ya tafi Uhudu sai da ka ba sa bai kuma shi kenan kowa kuma ya dinga shiri aka dinga bin sa saboda shi Allah ya wajabta masa ko shi shi kadai ne in an je yaƙi shi ba zai juya da baya ba ba dama ya tafi yaƙi ya dawo da baya ko da duniyar nan za ta taru shi yasa kaga can shehul busiri yake faɗa yake cewa muskirin yaltaqil katibata basaman idza idza wa ashamal wujuhal liqa'u ya ce wato mai hasken fuska ne mai farin ciki ne a yayin da yake haɗuwa da garken yaƙi gashi ana yaƙi ana cikin yaƙi amma shi ka sami sai ka sami shi a yayin da wato fusaku suke canjawa suke cikin damuwa shi ka sami shi yana murmushi sallallahu alaihi wasallama na'am asallahu an yakufa ba asalladina kafaru tabbas ubangiji zai kame ƙarfin wa'annan da suka kafirce wa Allah wallahu ashaddu ba'asan minhum Allah shine mafi tsananin ƙarfi daga gare su wa ashaddu tankila kuma shine mafi tsanani gurin yin azaba gare su faqala sallallahu alaihi wasallama dan haka shugaba sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi bi yadihi la akhrujanna walau wahadi na rantsi da wanda numfashi na yake hannunsa zan fita yaƙi ko da ni kadai ne fa kharaja bi sab'ina rakiban ila badru sugura sai ya fita tare da mahaya kwaya saba'in a cikin albadaru sugura ba badarul kubra da kuka sani ba akwai badar as-sugura fa kaffa Allahu ba'atul kuffari ubangiji sai ya kame kowannan ta kafaran nan bi ilqa'ir ru'b fi qulubihim ta hanyar ubangiji ya jefa musu tsoro a cikin zuciyoyinsu wa man ya'di sufyana an al-khuruj kama taqaddama fi ali imrana da kuma fitar da aka yi ubangiji ya tsare abu sufyana ya kasa fitowa kamar yadda ya gabata a cikin ali imran na'am man yashfa من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع بين الناس شفاعة حسنة wanda ya yi wata alfarma tsakanin mutane shafa'atan hasanatan alfarma wadda take mai kyau muwafiqatan lishar'i alfarma wadda ta dace da shari'a ya kullahu nasibin min al'ajr minha zai samu wani rabo na lada minha da sababin ita wannan shafa'ar da yi wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan mukhalifatan lahu wanda kuma yayi wata alfarma alfarma wadda take mummuna wadda ta saba wa shari'a ya kullahu kifulin minha shi ma zai samu wani rabo na laifi minha saboda sababin wannan alfarma shi ne shafa'a da muke cewa ceto ita shafa'a ma'anarta wato wato wato shafa'a alfarma kenan kaga anan wajen kamar kwadaitar da su da aka yi da Allah ya ce waharrudul mu'mini waharrudul mu'minin wato ka kwaitar da mumine a cikin sha'anin yaƙi kamar wata alfarma aka yi musu kenan yawa alfarma aka yi musu kenan yawa shi yasa a can ne hadari da yake cewa wal asal bi shafa'ati da ci da ceto ita shafa'a ka yi alfarma ba a yin ta sai dan Allah shi yasa idan wato ka yi alfarma haramun ne ka karɓi wani abu na sakamako a ciki shine wal asal bi shafa'ati ka yi alfarma ka yi mutum wani alfarma ya samu wani abu ko kuma kai ka je ka tsaya masa a yi masa wata alfarma sannan kuma ya baka wani abu na lada ko na sakamako wannan haramun ne a wannan haramun ne ba a yin haka sai dai inda sharaɗi sharaɗin ya zamo ba al'adar garin ba ce ya zamo kuma ba ku sharaɗi a kan haka ba kai baka alƙarwanta idan kai masa alfarma zai baka wani abu ba shi ma bai ma alƙawarin in yayi zai baka wani abu ba to wannan kayan alfarmar ya ɗauko ya baka wannan babu komai wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita ubangiji bai gushe ba mai iko ne akan komai fa yujadi kullu ahadin bima amilahu zai zai saka wa kowane mutum bima amilahu da abin da ya aikata shi na'am
وإذا
wa'iza huyutun bi tahiyyatin idan aka gaishe ku bi tahiyyatin da wata gaisuwa ka an ƙila lakum salamun alaikum kamar a ce muku salamu alaikum fahayyil muhiyya to ku gaishe da wanda ya gaishe ku bi ahsana min ha da mace kyawu daga gare ta bi an taqulu lahu shine ku ce masa alaika salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu aw rudduha ko kuma ku juyar da ita rantsuwar bi an ta ƙulu lahu shine ku gaya masa kama ƙala kamar yadda ya faɗa ya ce assalamu alaikum kuma ku ce assalamu alaikum wato shi alƙur'ani ba abin da alƙur'ani ya bari yanzu nan wajen di yana faɗan yadda za ka kuma ma'amala da 'yan uwanka komai yadda za ka yi ma'amala da kanka yadda za ka yi ma'amala da wasu da yadda za ka yi ma'amala da ubangijinka da yadda za ka yi ma'amala da shugaban talikai sallallahu alaihi wasallama ba abin da qur'ani bai rage ma ba har bayan mutum ya mutu alqur'ani bai bakka ba sai ya gama ya za ya za ku yi masa komai sai da ya faɗa yanzu nan ana faɗan kuma yadda za ku yi sha'anin gaisuwa kama qala ai alwajibu ahaduhuma wal awwal afdalu inna allaha haqiqa ubangiji kana ala kulli shay'in hasiba ubangiji bai gushe ba mai gunkice ne akan komai ai muhasiba mai bincike akan komai sai jazi alaihi ubangiji zai saka wa mutum wa min huraddu salami daga ciki abin da yake sakawa shine juyar da sallama shi yasa ita juyar da sallamar wajiba ce yin ta sunna ne amma idan mutum ya yi ma sallama to ka juyan masa da sallama wannan wajibi ne wahassatu sunnatu alkafira amma suna sunna ta keɓe wanda yake kafiri kamar yadda na faɗa da yawa alkur'ani zai yi lakin abu ya saki akan abu amma sunnan manzo Allah sai ta zo sai ta yi abin kaidi ka ganin alkur'ani ya ce kawai idan aka gaishe ku ku gaishe da wanda ya gaishe ku bai keɓe wana da wana ba saboda shugaba sharu'u ne shine mai shari'a to sai zo sai ce banda kaza banda kaza banda kaza shi yasa yake ce wa hasatu sunnatu al-kafira sunna ta kefe wanda yake kafiri kafiri in yazo ya gaishe ka yace assalamu alaikum kai ma baka ce masa assalamu alaikum ba kamar yadda yazo a cikin hadisin sayyida Aisha hadisin Bukhari kaga da wasu wato yahudu suka zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama suka ce assamu suka ce maimakon assalamu suka ce assamu suka faɗi shi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sai da Aisha ta ji sai ta ce wa alaikum la'ana inuwar Allah a kanku shugaba ya ce alaiki birriki ya Aisha ba kya tosa sa musu ba fa inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi ai ubangiji yana son tausasawa a cikin komai sai ta ce ya rasulullahi baka ji abin da suka faɗa bane sai yace baki ji namin musu ba na ce wa alaika zuwa ka in kafiri ya ce alaikum salamu kaka ce alaikum sai ka ce wa alaika wal mubtadi'a da wanda yake ya shahara cikin saba wa lamarin annabi shine mubtada'i yana cikin kangarewa lamarin addini ya yi suna da wannan to shi ma wannan in ya salama ba za ka saurare shi musamman yana cikin kangarar tasa wal fasika da wanda yake fasiki amma fi hali talabbusi shi ma yana cikin fasikanci yanzu kamar mutum ya zo da kwalbar giya a hannunsa ko yana shan sigari ya ma sallama na me za ka saurare shi ai kamar ka goya ma baya ne a cikin fasikancin da yake kenan wal wato da kuma wanda yake shi ma ba zai mai da sallama ba wanda yake mai biyan bukata wa man fil hammami da wanda yake cikin ban daki wal akil da mai cin abinci fala yajibu raddu alaihim duk wannan juyar da sallama bai wajaba a gare su ba bal yukrahu bar ma dai an karhanta fi gairar al'akhiri in ba na ƙarshen ba shine al'akilu su wancan an karhanta wato iraddin sallama wa yuqalu lil kafiri ana cewa da shi kafiri wa alaika sai a ce masa wa alaika na'am
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا شيطان da yake wanda yake wanda yake fasiki wajen sha'anin juyar da sallama sai dai idan fasikin kana tsoron kamar ta'addancinsa Allah takadiri fasiki ne ya shigo ya yi ma sallama idan baka amsa masa ka sakan masa da fuska ba ƙarshen ta ya cuce ka to wannan babu komai sai ka amsa masa ɗin kamar yadda ka ga wani daga cikin mutanen najadu da ya zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama da zai shigo shugaba yana tare da sayyid sai da aisha shugaba sai ce bisa ƙomul ashirati tur da wannan ɗan dangin kuma yana shigowa gudun shugaba sallallahu alaihi wasallam sai shugaba ya tausasa masa magana bayan ya bada tace sai da take ce ya rasulullahi naga kafin ya shigo ka ka ce tur da shi an zargi halinsa bayan ya shigo kuma an tausasa masa magana sai ya ce ai daga cikin mutane akwai waɗanda mafi sharrin mutane shine wanda ake tsoronsa don tsoron sharrinsa ka ganin abin da aka nuna mana kenan yawa idan ka san mutum akwai sharri in baka saka mata da fuska ba ma zai iya cuta ka gyara mata takalmi ma don ku kuta daga sharrinsa shine yace Allahu la ilaha illa huwa Allahu mubtada kenan Allah shi Allah la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta da bauta illa huwa in ba shi ba babu wanda ake fuskanta da bauta in ba Allah ba a nan kuma Allah ya shafa kowa la ilaha illallah babu kowa babu kowa wanda ake nufa da bauta illa huwa fi shi la yajma annakum min quburikum ila yawmil qiyamati wallahi zai tattara ku min quburikum daga kabarukanku ila yawmil qiyamati ai fi yawmil qiyamati ma'ana a ranar tashin alkiyama la raiba fihi ranar da babu kokonto a cikin ta kwata-kwata babu kokon kowa ya kaddara nan ya alkiyama ma ta zo an yi tashin alkiyama waman waman afsaq min Allah hadisa ai la ahada babu wani mafi gaskiyar zance kamar ubangiji na'am muje
فما لهم في المنافقين فئتين والله أركبهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا نعم ولما رجع ناس من أهد yayin da sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallam suka dawo daga Uhud ikhtilafan nasu fihim dan haka sahabbai sai suke sabani a cikin su fa qala fariqun uqtuluhum wa qala fariqun la fanazala wasu daga cikin sahabbai su munafikai kamar yadda ya tabbata a wata ruwaya zai a cikin hadisin zai da dan sabe an sani lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam aka tawo Uhud an tawo da sahabbai ne kamar kimanin mutum dubu to daga ciki akwai munafikai mutanen abdullahi bin ubayyin bin salul su su kamar ɗari uku an tawo kan hanya sai suka juya da baya kaga sahabbai sun zama su su ɗari bakwai ne suka juya suka yi ta maganganu launa alamin ita lallata ba anaku mu da mun iya yaƙi ba yanzu mutum ɗari mu dubu ne za mu tunkari mutum dubu uku to rashin sani ba san akwai uwar Allah a cikinsu ba saboda haka sai suka juya da baya to bayan an yi yaƙi an dawo sai su sahabbai suka dinga rabu biyu a cikin sha'anin munafukan nan wasu suna cewa to ai wa'annan munafukan abin da ya fi duk mu karkashe su wasu kuma suna cewa a'a ma kashe su ba to shine sai wannan ayat ta sauka Allah yake cewa fa malakum fil munafiqina fi'atayn ai menene sha'anunku ma sha'anukum surtum menene sha'anunku menene ruwanku da kuka zamo bangare biyu a cikin sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu ai ubangiji Allah shine ya juyar da su bima kasabu saboda sababin abin da suka yi na aiki minal kufur na aiki wal ma'asi da sabu Allah ne ya juyar da su a turiduna an tahadu man aballallahu yanzu kuna nufin ku shiryatar da wanda Allah ya batar da shi ai ta udduhun min jumlatul mutadina kuna so ku lissafa su cewa suna daga cikin wanda suka shiryayyu wa man yudlillahu falan tajid lahu sabila duk wanda Allah ya batar da shi wanda Allah ya kaddara masa cewa batacce ne to ba za ka samu wani na wa za ka samu wani tafarki na shiriya gare shi ba saboda haka ita shiriya da bata duk a hannun Allah ne shi sa in ka ganka ka zama musulmi godewa Allah abin da za ka yi ta yi kenan in kuma bata ne ya same ka yi isan istighfari da Allah kana neman tuba ga ubangiji Allah ya tsare ka na'am waddu وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا waddu law takfuruna kama kafaru su wayannan munafikai sun yi burin a ce kuma kun kafirci kama kafaru kamar yadda suka kafirce abinda suke buri kafircewarku kamar yadda su ma suka kafirai fatakununa antum wa hum sawa'an sai ku zamo da ku da su ku zamo daidai fil kufuri a cikin kafirci Allah ya ce fala tattakhidhu minhum awliya'a kada ku riki majibinta daga cikin su tuwalunahum ku dinga jibanta su wa in azharul imana ko da sun bayyanar da imani tunda dai Allah ya tona asirin cewa munafikai ne to kada ku riki wato majibinta daga cikin su hatta yuhajiru fi sabilillahi har sai sun yi hijira sun dawo zuwa biyayya ga shugaba nan wajen hatta yuhajiru ai da mun a Madina suke ba wai ita ba wai ana nufin hijira su daga Makka zuwa Madina ba ita wannan hijira kame da malamai suka faɗa kusan kala uku ce akwai hijira daga Makka zuwa Madina wannan lokacin da aka fatahu Makka to ta riga ta ƙare akwai kuma hijira mutum ya nisanci abin da Allah ya haramta والمهاجر من والمهاجر من نهى ما نهى الله عنه yawa shi mai hijira wato muhajiri wanda ya nisanci abin da Allah ya haramta masa to shine Allah ya ce hatta yuhajiru fi sabilillahi har sai sun yi kaura wato sun dawo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama fa in tawallau idan suka bada baya ma'ana wa aqamu ala ma hum fihi suka tsaya a kan abin da suke cikinsa fahuzuhum to ku kama su bil'asari ta wajen ribace su waktuluhum kuma ku karkashe su haitu wajattumuhum duk inda kuka same su wala tattakhizu wala tattakhizu minhum waliyan tuwalunahu wala nasiran kada ku riki wani mijibinci daga cikin su wala nasiran ko wani mataimake da za ku dinga yin taimako da shi akan makiyanku na'am إلا الذين
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتبرتم فلن يقاتلوكم وألقوا لكم السلم فما جعل الله لكم عليه سبيلا
Na'am, illallazina yusuluna ila qaumin bainakum sai dai kowayennan da suka sadu ma'ana suka fake zuwa wasu mutane bainakum wa bainahum misaqu mutanen da ya zama akwai alƙawari tsakaninku da su shine ahadin bil amani lahum kuna da wani alkawari na aminci da su wali man wasala ilaihim da kuma wanda ya sadi zuwa gare su kama ahadan nabi sallallahu alaihi wasallama hilal bin uwaymir al-aslami kamar yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kulla amana ya sulhi da hilal bin uwaymir al-aslami aw ja'uku ko kuma wa'annan da suka zo muku wa qad hasarat suduruhum wanda haƙiƙa kirazansu ta ƙuntata an yi ƙatulukun gabarin su yaƙe kuma a ƙaumihin tare da mutanensu sun zo amma suna cikin ƙunci na rashin iya yaƙaku tare da mutanensu au yi ƙatulu ƙaumahu ko kuma a'a su yaƙi mutanensu ma'akun tare da ku ba su yaƙe ku ba kuma ba su yaƙi can mutanensu tare da ku ba ai mun na an qitalukum wa qitalihim sun kame gabarin su yaƙe ku ko su yaƙe su fala ta ta'arrabu alaihim bi ahazin wala qatalin to wa'annan su ma kada ku bijira kansu ta hanyar kama su ko kuma ribace su kada a kama su wa hadha wannan wa ma ba'adahu da abin da yake bayan wannan mansuhun bi ayatu saifi wannan shi ma an yi nusuhar wannan wato da aya ta takobi tunda kuma bara'a ta zo faktul lil mushrikina haisu wajadtumuhum to kuma shikenan aka dauki wancan hukuncin tukunna walau sha Allahu da a ce Ubangiji ya so tasliqahum alaikum ya dora su ya sallaka su a kanku la sallaqahum alaikum da Ubangiji sai dora su a kanku da an yi qawwi qulubahum shine Ubangiji ya karfafi zuciyarsu falaqata lokum ya zamo su zuci yaƙe ku walakin walakin lahu lam yasha'ahu Ubangiji bai so haka ba fa alqafi qulubihim ru'ba ubangiji sai ya jefa razani a cikin zuciyarsu fa ni itadalukum idan kuma suka nisance ku falan yuqatulukum ya zamo ba su yaƙe ku ba wa alqau ilaykum salama ya zamo suka miƙo sulhi ma ai as-sulha inqadu ma'ana suka jawu zuwa gare ku ta hanyar yin sulhi fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila ai Allah bai sanya wani tafarki na kamu gare su a kanku ba ko ta hanyar karkashe su wata jiduna
ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما كلما ردوا إلى الفتنة ألبسوا فيها فإن لم يعتدوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم قومهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
Allah ya ce satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum za ku samu wasu kuma yuriduna an yi amanukum suna nufin su aminta da ku bi izharil imani indakum ta hanyar bayyana imani a gurinku wa ya amanu qaumahum kuma su aminta da mutanansu bil kufri da kafirci idza raja'u ilaihim idan suka koma zuwa gare su wa huwa asadun wa gadafana su ne banu asadun da banu gadafana sun zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama sun bayyana cewa su musulmi ne da kuma suka koma can wajen ƙabilarsu kuma sai suka nufin su ma su bayyana cewa ai suna tare da su kafaran kullama ruddu ilal fitnati ko yaushe ne aka kirawo su aka jawo su zuwa ga kafirci urki su fiha ai sai su afka cikin kafircin waqaqu ashadda wuqu'in sai su fada sai su fada cikin kafircin fa illam ya'tazulukum idan kuma ba su nisance ku ba fa bitarki qitalukun wajen barin yakin ku walam yulqu ilaykum salama ba su yi kuma sulhi da ku ba walam yukaffu aydiyahum ankum ba su kame hannuwansu ga barin ku ba Allah ya ce fafuzuhum to ku kama su waqtuluhum kuma ku karkashe su haisa jintakibtumuhum duk inda kuka same su wa ulaikum ja'anna lakum alaihim sultanan mubina wa'annan Ubangiji ya sanya hujja mabayyaniya a kan karkashe ku, Ubangiji ya sanya muku wata hujja mabayyaniya gare ku a kansu ta hanyar karkashe su ko kuma ku ribace su, ligadarihim saboda wato yaudararsu. Na'am, wa ma kana lil mu'mina.
Wa ma kana lil mu'mina yaqtulu mu'mina illa qata'a ومن قتل منا قطعا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minin illa haba baya kamata ga mumini bai kamata ga mumini ba an yaqtula mu'minan ya kashe wani mumini illa haba'an sai dai ko kisa na kuskure a ce mumini ya kashe mumini wannan bai kamata gare shi ba sai dai ko ba kuskure muhdi'an sai dai ko yana mai kuskure fi katalihi a cikin kashe shi fi min gairi kasadin ba tare da nufi ba wa man qatala mu'minan hada'an duk wanda ya kashe mumini bisa ga kuskure bi an qasada ramya gairihi kasaidin aw shajaratin fa asabahu aw darabahu bima la yaqtalu galiban kamar yayi nufin zai jifi wani abu ko dabbar farauta ko zai jifa wadin wata bishiya sai ya samu wani mumini ko kuma a'a ya doki mumini da abin da mumini aka san galiban ba zai mutu ba kamar ya ya doki wata tsuntsiyar kwakwa sai ya dan doke shi sai ya fadi ya mutu kaga hadari ne wannan to fata hariru raqabatun mu'minatin abin da yake kansa sh- shi wanda yake alqatul da yake san shi ne yan tawuyaye mumina sai ya samu baiwa ko bawa wanda yake musulmi sai ya yan tashi wadiyatun musallamatun ai mu'addatun ila ahlihi ai warasatul maqtuli bayan nan kuma sai ya samu diya wadda take da diya kuma a bar miƙawa ila ahlihi zuwa su magadan wanda aka kashe din kamar ba mamaki a mota yake ba yana tafiya sai tsautsayi wani ya faɗo masa ya bige shi ya mutu Allah ya tsare to bayan ya yanta rai ya yanta wato wuyaye mumina to kuma zai ba da diya zuwa ga su magadan wanda wanda ya mutu din illa an ya saddaku ay ya tasaddaku alaihi sai dai idan su magadan wanda aka kashe din sun yi sadaka akan shi mutumin shi ne da an yi afu su ce sun yafi da an yi afu anha wa bayyanatu sunnatu to sai sunnar shugaba sallallahu alaihi wasallam ta bayyana mecece diyyar da zai bayar annaha mi'atun min al-ibli raqumi 100 zai bayar shine diyar da zai bayar 20 bintu mahadin zai bada raqumi kwaya 20 bintu mahadin shine wadda raqumin da aka haifa ga babarsa kuma tana da tana da ciki shine kamar raqumin da ya shekara daya ya shiga shekara ta biyu sai bada kwaya 20 wa kadhalika banatu labunin kuma zai bada banatu labunin shine raƙumin da aka haife shi ga kuma uwarsa tana shayarwa shi ma zai ba da guda ishirin wahi ƙaƙun zai ba da kuma hiƙa hiƙa ita ce wadda ta yi shekara uku kuma ta shiga cikin shekara ta hudu ita ma guda ishirin ita ce wadda raƙumar da ta isa a barbare ta ko ta isa kuma a ɗora mata kaya wajiza'un da kuma jaza'a ita ce wadda ta cika shekara biyar ita ma zai ba da guda ishirin to haka zai tattara raƙuma ƙwaya ɗari zai bayar shine diyar kisar ga ma'abuta raƙumi ko kuma ya ba in kuma ma'abuta dinari ne ba ma'abuta raƙumi ba zai ba da dinari dubu shine abin da zai bayar in kuma ɓangaren azurfa ne zai ba da azurfa dubu wato dirhami dubu goma sha biyu yanzu ba ƙarin miliyoyi ba ne yanzu ko raƙumi ɗari malam miliyan nawa za a caje ka kuma barin wannan hukunci na Allah shi sa ake ta yin kisa idan mutum ya san cewa in yi kisan bisa ga kuskure za a matsa shi biya wa'annan da kiyayewa zai dinga yi ko mota za ku sai kana tafiya a hankali wa annaha alal aqilatil qatil kuma ita wannan diyar su dangi na shi wanda ya kisan su shari'a za ta matsa su za su biya wa hum asabatuhu su ne magadansa su za su zo sai sun tattara raƙumi ɗarin nan sun biya illa asala wal fara'a amma badda iyaye da 'ya'ya wannan gurin imamu shafi'i kenan shi a gurin san an tattara dangi an ce su zo su biya tunda abu ne na zumunci to da iyaye da 'ya'ya su ba za su shigo ciki ba amma munan mazhabin malikiya sai an shigo da su muwadda'atan alaihim za a rarraba musu ala salasi sinina a shekara uku za a ce su biya alal gani minhum nisfu dinarin mawadaci a ce ya kawo rabin dinari wal mutawassit rubu'u shi kuma wanda yake gashi nan shi ba mai kuɗi ba shi ba can talaka ba sai a ce ya kawo rubu dinarin kulli sanatin duk shekara fa in lam yaku idan aka yi kisan bisa ga kuskure duk danginsa suka kasa biyan diyar to fa min baitul mali sai hukuma ta biya masa haƙƙin hukuma ne sai ta je sai a kawo sai a biya a kirawo su magadan wanda aka kashe din hukuma ta biya fa in ta'azzara idan kuma hakan bai samu ba fa Allah ta kadiri gaba ita hukuma batta da kuɗi ya zamo batta da kuɗi fa alal jani shi wanda yake son sai a kamo shi a tilasta masa in ma wani bautar da shi za a je a sa shi wani aiki yi ta aiki yi ta dako sai ya zo ya biya diyar kisan da ya shi isa kullum nake faɗa ba ma musulmi ba kai musulmi da ka san Allah ka san annabi ka san daraja alƙur'ani da kafaran duniya su kansu za su ɗauki wannan littafin alƙur'ani su dinga hukunci da shi wallahi da an daina matsala a duniya duk wani hukunci da kake gani na zaman rayuwar duniya alƙur'ani sai da ya faɗe shi shi sa da za a bi wannan littafin da an tsira wallahi da an tsira Allah ya ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan ya zama kuma shi wanda aka kashe din yana daga cikin mutane wanda suke masu yaƙi da kufa su ne maƙiyanku shi wanda aka kashe din gashi shi musulmi ne amma can dangin su kafirai ne kaga in kun dan ko diya kun ba su kun ƙara kafirai ƙarfi kenan ko wa huwa mu'minin gashi kuma shi mu'mini ne shi ne Allah ce fata hariru raqabatun mu'minatin ala qatilihi to abin da yake kan shi wanda yake san shine sai yan tawuyayi wato mu'mina kafaratin shine kafararsa wala diyata tuslamu ala ahlihi li hirabatihim anan ba za a dauki diya a basu ba bacin magadansa kafire ne ku ibu kuɗi ku ba su ƙara musu ƙarfi sun tsarin musulunci a ba za a ba su ba saboda in an ba su kuɗi za su ƙara ƙarfi wa in kana min ƙaunin bainakun wa bainahum misaqun idan kuma shi maqatulun wanda aka kashe ya zamo yana daga cikin wasu mutane wanda kuke da wani alƙawari da ku da su shine kamar wani ahadi kamar ahalin zummati kafaran amana shi musulmi ne amma yana daga cikin mutane wanda kun yi alkawarin zaman lafiya da su kun yi zaman alkawari da su fadiyatul lahu musallamatin ila ahlihi to shi ma wato diya ta tabbata gare shi wadda za a miƙa zuwa ga ahalinsa wa hiya sulusu diyatul mu'mini amma ba za ba irin waccan diya ta mu'mini za a bayar ba irin waccan diyar da muka faɗa ta farko a sulusun diyar mu'mini za a bayar in kana yahudiyan aw nasaraniyan in ya zama ba yahude ne ko ba nasari wasu lisa ushira ko kuma sulusun ushirinta in kana madusiyan in ya zama tegan ne shine in ya zama arne ne wannan fa a mazhabar imam shafi'i wata hadiru raqabatin mu'mina da kuma wato yan tawuyayi wanda yake wato mu'mina alaƙatilihi akan shi wanda yake san sai yan tawuyayi bayan fadiyatu musallamatin ila ahli bayan diya da aka mika gurin ahalin ahalinsa to sai kuma wata haru raqabatun mumina ga kuma yan tawyayi wanda take mumina fa man lam yajid Allah ya ce wanda bai wanda bai samu damar yan tawyayi ba bai samu bawan da zai yanta ba to fa siyamu shahrayn mutatabi'aini abin da yake kansa shine sai ya azumin wata biyu mutatabi'aini a jere kafaratun na kafara ولم يذكر الله تعالى الانتقال الى الطعام anan ubangiji bai faɗi cewa a juya kuma a ciyar ba kas zahari kamar hukuncin zahari kaga shi akwai ciyarwa a ciki wa bi ahadha shafi'i fi ahas qawlihi wannan shine abin da imamu shafi'i ya riko da shi a cikin ɗaya daga cikin manganun sa kwaya biyu taubatan min Allah wannan tuba ne daga Allah wa kana Allahu aliman hakima ubangiji bai gushe ba gwani ne a masani ne da halittarsa kuma gwani ne cikin abin da ya tsara musu kuma ya fitul
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا duk wanda ya kashe wani mumini muta'ammidan da gangan da gangan ka ɗauki makami ka kashe mumini da an ya su da katalahu bi ma ya kuta galiban shine ya nufi kashe shi da abin da ake yin kisa a murin jayin lokaci aliman bi imanihi ka san mumini ne ka ɗauki makami ka kashe shi wanda ya haka faja za'uhu sakamakonsa jahannam ita ce jahannama khalidan fiha zai tabbata a cikin wutar jahannama wa gadiballahu alaihi Allah kuma yi fushi a gare shi wala anahu Allah kuma ya tsine masa abadahu min rahmatihi Allah ya nisanta shi gaban rahmatsa wa addalahu azaban azima Allah kuma ya tanadan masa azaba mai girma dan Allah masu karkashe mutane na wannan zamanin a gaya musu wannan aya musamman masu yin kisan nan wai saboda waya kaga mutum ya kawo wayarsa in bai baka ba ka ɗauki wuka ka kashe shi ko yan daba masu yin kashe-kashen nan a gaya musu ga abin da Allah ya faɗa a kan mai yin kisa duk wanda ya kashe mumini zai shiga wuta khalidan fiha zai dawwama a cikinta wa gadiballahu alaihi Allah kuma ya fushi da shi wala anahu Allah ya tsine masa wa addalahu azaban azima Allah kuma ya ta'addan masa azaba mai girma yandan Allah kai da kashe mumini ya za ka yi da wannan ya za ka yi da wannan a gaya musu kakka ga ka kashe mutum kana jin daɗi irin abin da muke fama da shi a yanzu na sha'anin yan daba su dinga karkashe mutane ko su fito cikin dare su karkashe mutane wallahi suna cikin tsinuwar Allah kuma idan ka mutu ka shiga azabar Allah yanan ka riga ka karkanka amma wannan sai ka ga mu ma kuma al'umma da mu wani zubin da Allah ya baka ɗaka kula da ɗanka mana tun a halin tasowarsa shugaba ya faɗa kullum mauludi yula da alal islami illa anna abuwahu yunassiranihi aw yumajjisanihi tun mutum ana haifarsa akan fitra ta musulunci yana ana haifar yaro fes akan fitra ta musulunci sai dai iyayen su mai da shi bai hude ko ba majusi ko ba nasari ko kuma wani daban to in Allah ya baka da tun a halin tasowarsa ka yi kokari ka tankwara shi ka nuna masa Allah ka nuna masa addini ka nuna masa ɗabi'u mai kyau amma an haifin maɗa kai dai ka kawo ɗan duniya ka ficewa ka yawon ka baka san halin da yake ciki ba wannan yana daga cikin abin da yake ɓata tarbiyya da kuma abokai baka san wa'anda ƴaƴanka suke ma'amala da su ba wa'annan abu bin shi yake ɓata tarbiyya ana haifin maɗa farko sa masa suna mai kyau tun a halin tasowarsa sashi makanta alƙur'ani dinga kula da shi ka dinga tarakkuban ka kana bibiyarsa ba kawai an haifan maɗa ka dan ka tafi can wata ƙasa ka tafi abuja ko lagos ko wata ƙasar shi kuma ɗan yana nan najeriya ko kano ko yana nan baka san halin da yake ciki ba ai na ka ce ai haka bacin amana ne allah ya baka kula da shi mana dole ka kula da shi sannan kuma yaya abokansa suke in an kula da yaro akan haka sai ga an samu liɗifi shugaba ya faɗa ya tabbata cikin sahihul buhari masal jalisu salihi wa jalisu su'i kamar sul sahib muskokiyar al-haddadi shi aboki na kirki da wanda ba na kirki ba kamar wato ma'abocin almiski ne ko kuma wanda inda ake kira da wuta irin inda ake ziga zigi na kira idan ka je ka zauna da inda ake aikin turare ko baka shafi turaren ba sai ka ji ƙanshin idan ka ɗau ka je inda ake ziga zigi ɗin nan ƙira ta makera ko ba ka yi wataran wutar sai ta taɓa ka to haka in ka zauna da mara kirki ko ba ka yi wataran sai ka ɗauka idan ka zauna kuma da mai kirki ko ba ka da kirki sai ka zama mai kirkin shi sa in Allah ya baka ɗa daga cikin abin da za ka yi masa yi ƙoƙari ka haɗa shi da mutanen kirki abokai mutanen kirki kai kuma ka kula da shi ka sauke nauyin da Allah ya baka na amana da Allah ya baka sai a samu liɗifi Allah ya samu dace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina ma umri qala fa thumma lama sabaqana sallallahu alaihi wa ala alihi wa qadari wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين آمين الحمد لله